ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 a 29 afwan ga watan rajab shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 20 ga watan biyu shekara ta 2023 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin alkaba'ir wallafar babban malami a shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba a manta ba wancan sati da ya gabata yan uwa mun shiga cikin kabira ta biyar shine kabira da malam ke mana bayani game da abin da ya shafi man'uz zaka shine hana zakka mun fara bayani lokaci ya yi muka dakata za mu tashi daidai kan gabar wa sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce awwalu talafatin ya da hulunan nara farkon mutum ukun da za su fara shiga cikin wuta amirun musallatun shine shugaba musallatun wanda aka sallada wa mutane shi aka kakaba wa mutane shi ta ƙarfin tsiya aka ɗora shi mutane ba sa son sa wudu farwatin min almali ma la yu'addi haqqallahi ta'ala min malihi da ma'abucin dukiya wanda baya ba da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki a cikin dukiyar tasa wa faƙirin fakhurun da kuma faƙiri talaka amma kuma fakhurun mai yawan alfahari da waɗannan mutane guda uku su ne mutane na farko da za su fara shiga wuta sai dai wannan hadisi yan uwa imamu ahmad ibn hanbal alaihi rahmatullah ya fitar da shi a cikin musnad nasa haka imamu tirmizi ya fitar da shi ibn khuzaima ya fitar da shi shi ma hadisi ne da yake isnadinsa akwai matsala bai inganta ba haka ya zo da waɗannan lafiza abubuwa guda uku idan muka kalli hadisin ta fuskar isnadinsa to isnadinsa yana da matsala to amma ɗaiɗaikun gaɓoɓin da ke cikin hadisin idan muka ɗauke su za ku ga suna da shawahid a wasu guraren daban a cikin wasu hadisan na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi wa ani bin abbasin radiyallahu anhu qala hadisi na gaba da malam ya kawo shine hadisin abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda da shi da mahaifinsa ya ce man kana lahu malun yablughuhu a hajju baitillahi ta'ala wa lam yahujja wanda duk Allah madaukakin sarki ya mallaka masa dukiya wacce za ta iya kai shi za ta iya isar da shi zuwa ɗakin Allah madaukakin sarki domin ya gabatar da aikin hajji walam ya hujja sai dai kuma ya yin aikin hajjin ne saboda ganganci babu wani uzuri au ta jibu fihi zaka ko kuma mutumin da zakka ta waje ba a gare shi walam yu zaki ya ƙin zakka ya samu nisabi wanda ya waje ba a fitar musu da zakka amma lokacin da shekara ta zagayo akan dukiyar sai biris ya ƙi fitar da zakkar irin wannan abdullahi dan abba take cewa sa'alar raja'ata inda mauti duk lokacin da mutuwa ta zo masa to sai ya rinka marmari da fata da nema ina ma a dawo da shi duniya don ya gyara abin da yi duk mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya bashi kuɗin yin aikin hajji ya yassare masa lafiya ya yassare masa duk abin da ake bukata wajen ya je soke faralli ya ki zuwa babu wani uzuri da zai hana shi babu wani dalili karɓaɓɓe a shar'ance da zai dogara da shi wajen ya ki zuwa aikin hajjin nan nasa ko kuma mutumin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dukiyar da ta isa zakka dukiyar da ta kai nisabi amma ya ƙi fitar da zaka ya ƙi fitar da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki irin wannan idan ya zo mutuwa to sai ya rinka marmari ya rinka fata ina ma Allah maɗaukakin sarki ya bashi dama ya dawo ko da minti ɗaya ne kawai ya gyara abin da ya yi amma kuma Allah maɗaukakin sarki ba zai bashi wannan damar ba faƙala lahu rajulun sai wani mutum ya ce da abdullahi ɗan abbas ittaqillaha yabna abbasin ka ji tsoron Allah ya kai Abdullahi dan Abbas innama fa innama yas'alu raj'ata al-kuffaru wanda babu shi wanda babu nan wajen anasa sai su gyara yawa dan naga wani wata nuskha babu wannan ni ma na wannan wacce wanda yake hannu na babu wannan ƙarin babu ko to akwai wannan innama fa innama yas'alu raj'ata al-kuffaru yace kadai wanda suke neman a dawo da su duniya ya kai abdullahi dan abbas su ne fa kafirai saboda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari a cikin alkur'ani cewa idan kafirai suka mutu suka ga irin abin da suka riska na azaba za su rinka marmari ina ma a dawo da su duniya don su gyara ya laitana nuraddu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minina za su rinka cewa ya laitana ya kai can mu nuraddu ina ma a dawo da mu duniya mu gyara abin da muka yi kafirci da ƙaryata annabawa da bijirewa da kau da kai da muka yi a ba mu dama mu dawo don mu gyara shi har si alƙawarin cewa wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu ƙara ƙaryata ayoyin Allah madaukakin sarki ba sannan wa nakuna minal mu'minina za ma mu kasance daga cikin mu'minai mai Allah madaukakin sarki ya ce bal badalahum ma kanu yukhfuna min qabli sai Allah ya ce walau ruddu la'adu lima nuhu an wa innahum lakazibuna Allah madaukakin sarki ce bal bar wancan maganar da suke abinda suke faɗa ba daidai bane badalahum ma kanu yukhfuna min qabl abinda suka kasance suna koyewa ne a baya Allah madaukakin sarki ya bayyana musu shi yanzu walau ruddu da fa a ce zama a ba su damar in ji wanda ya halicce sai san zuciyarsu shine Allah madaukakin sarki yace da ma za a ba su damar a dawo da su duniya Allah madaukakin sarki ce wallahi la'adu limanuhu anhu da fa sun ƙara komawa cikin abincin da aka nasa na kafirci da ƙetare iyaka Allah ya ce wa innahum lakazibuna ƙarya suke yi to kun ga wannan shi abin da ya la'akari da shi kenan sai ya ce da Abdullahi dan Abbas wannan magana fa da ka faɗa ka kalle ta ya kai Abdullahi dan Abbas wanda suke neman a dawo da su duniya kafirai ne fa kai kuma ka ce duk wanda ya hana zakka duk wanda Allah ya bashi kuɗin aikin hajji ya ki zuwa zai marmarin a dawo da shi duniya to sai abdullahi dan abbas inkari sai abdullahi dan abbas yake ce masa faqala ibn abbas sai abdullahi dan abbas yace masa sa'atlu alayka bidhalika qur'anan yace ni kuma zan karanta maka alqur'ani akan wannan abin da nan in tabbatar maka da hujjata ba kafirai kadai ne za su rinka marmarin a dawo da su duniya ba har musulmin ma musulmin da ya sha tafi karfin cikin sa idan ya mutu zai rinka marmarin a dawo da shi duniya dan ya gyara qala Allah ta'ala da yake a ramma ne kuma gangaren sai karanto masa alqur'ani yawa don kun san a cikin sabon annabi tsira da aminci su ar tabbata a gare shi in aka ce Abdullahi dan Abbas wajen sana alqur'ani to sai dai a shafa fatiha wanda annabi tsira da aminci su ar tabbata a gare shi da bakin sa mai albarka mai tsarki ya masa addu'a yace Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wila Allah ka sanar da shi ka fahimtar da shi addini sannan ka sanar da shi fassara alqur'ani mai girma shi sa idan fassara ta zo daga abdullahi dan abbas to shikenan an zo makura kenan sai ce wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun min as-salihin Allah ce walai yu'akhkhira Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'maluna Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari ya ce wa an ku faciyar da aka ce ku cirar da suwa ake da musulmi ake ko da kafirai da musulmi ake ashe kun ga aya akan musulmi take bayani ko to kun ga alaran makina ya tabbatar da abin da yake so ya tabbatar Allah ya ce da musulmi wa anfiqu ku ciyar mimma razaqnakum daga cikin abin da muka azurta ku Allah madaukakin sarki bai ce ka dauki duk abin da ka mallaka ka bayar ba a'a mimma daga cikin abin da muka azurta ku ku dau wani abu ku bayar ku ba mabukata ku ciyar da su ku bayar min qabli an ya'ti ahadakum al-maut sai Allah madaukakin sarki ce tun kafin ɗaya daga cikin ku mutuwa ta zo masa wanda labudda kuma sai ta zo fa yaqula sai ka ji yana cewa idan mutuwar ta zo laula akhartani ila ajalin qaribin ina ma za a jinkirta min zuwa wani lokaci qaribin makusanci fa as-saddaqa na samu dama ne sadaka na samu dama na yi kyauta na samu dama na yi zakka abinda na ɓoye na dukiyata na ƙi fitar da zakka na ba da haƙƙin Allah maɗaukakin sarki don Allah ɗan jinkirta min a ɗan bani lokaci ko kaɗan ne na samu na bayar ai u'addi zakata ya ce ai a jinkirta min don in ba da zakka shi ne fa'assaddaƙa ai u'addi zakata zakkan wajibi da na hana in samu in ba da ita yanzu wa akun minas salihin kuma zan kasance daga cikin wa nagartattun bayin Allah shine sai malai yace ai ahujju ahujju abinda ake nufi da minas salihin shine ahujju shine na samu dama na aikin haji qila lahu sai aka ce da Abdullahi dan Abbas fa ma yujibu zakka menene abin da yake wajabta zakka menene abin da idan mutum ya same shi zakka ta wajaba a kansa kala sai abdullahi dan abbas ce idza balagal malu mi'atay dirhami duk lokacin da dukiyar da mutum ya mallaka ta kai dirhami 200 to shikenan zakka ta wajaba akan sa dirhami 200 sai mutum ya duba ya ga nawa ne kimarsa nawa ne kiyasinsa da naira tunda mu da naira muke amfani sai mutum ya dauka yanzu dai ina ji a kwanakin baya na duba kalanda nisabin zakka ya kai miliyan ɗaya da wajen dubu ɗari tara da wani abin ko? ya kai miliyan biyu? yawa ni dai a to hakan ne dai eh ina ji da ma wani abin ne ko amma kamar lasiya ne yake miliyan biyu da wani abin this year na duba kamar miliyan ɗaya da wani abin ce eh wannan shekara ina da ina da kalanda a gida yawa yawa gashi na anan miliyan ɗaya ɗari tara da saba'in na lasiya ne wannan na lasiya ne Allah ya samu dace to kaga wannan wannan adadin shine dirhami 200 to idan ka fasa shi ya koma naira shine zai baka wannan lissafin gashi na a jikin allo miliyan 1,900 da wani abu to idan ka samu wannan adadin shikenan zakka ta waje ba akan ka daga lokacin da ka same shi kuma sai ka fara irga masa shekara eh sai shekara ta zagayo a kansa da zarar shekara ta zagayo shikenan sai ka fasa shi 40 sai ka dauka shi ɗaya sai ka bayar shikenan ka tsarkake dukiyarka mafahimta wa ita dukiya tana yin datti yadda ka san tufafi yake yin datti yadda ka san farin tufafinka za ka siyo yadinka fari yana ɗaukar ido amma idan ka sashe ɗaya biyu uku hudu biyar sai ga yayi me yayi datti ta uku malam umar ya ce uku to kaga dole dole dole ka bukaci me ka wanke shi ko idan ka wanke shi kuma cikin ikon Allah sai ga ya kuma hayyacinsa to yan uwa haka dukiya take haka dukiya take akwai abin da zai shiga cikin ta baka sani ba akwai abin da zaka yayi mo baka sani ba da sauransu shi yasa sai Allah madaukakin sarki ce khudh min amwalihim sadaqatan sai ce me tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ma'ana ita zakka tsarkake wannan dukiya da ta datta ake yi wannan dattin kamar ka samu kayanka ne fararancin ka sa su a cikin omo mai kyau ka wanke shi ka wanke sai ga sun fito kakal suna ɗaukar ido suna ƙanshi to haka zakka take to kaga duk lokacin da ka bar zakka ka ki fitar da ita baka ba da ita ba daidai yake da mutumin da ya ta sa kaya bai wanke su ba kaga in ka shiga cikin mutane za a rinka jin me kana dan bugawa ko to haka mutum yake sai dai shi ba a jin wari idan ka hana zakka ba za a ji kana dan abin nan ba da sauransu ba a ji wannan daban ne to shi sa inda a ce mutum ya gane yana da dabara wallahi babu yadda za a ce dukiyar ka ta isa na sabi baka dauka ka bayar ba eh saboda tsarkake ta kake ba da ita kake na ji wani malami yana bada labari ya ce wani mai arziki ya sa su yi masa lissafin dukiyarsa ya ce suka kwana sanya masa lissafi sai da ya gama gaba daya suka gama sai ce wallahi ba zai iya fitar da kuɗin nan ba ya ce wallahi shi da shi ake abin su aka sa ake saka lissafin suka yi ta lissafi aka yi ta lissafi ya ce sai da suka kwana suna lissafin dukiyar mutumin nan yana da kuɗi sosai ce wallahi sai da ya gama lissafi sai da suka gama lissafin gaba ɗaya har ga ya ya gaito abokansa aka zo aka tashi lissafi ana gama gaba ɗaya ce wallahi malam kaga yace kaji Allah kenan ce wallahi ba zan yi ɗauko kuɗin na bayar ba yace wallahi haka ya gaya musu eh suka yi mai wa'azi suka yi mai wa'azi yace malam ku yi hakuri wallahi ba zan bayar ba e ya ce wa'azin daman ya ji ya ce daga ƙarshe abin da ya iya a cikin abin da zai bayar na zakar ya iya kasa shi kashi goma ya ɗau kashi ɗaya bayar kashi goma ya ɗau kashi ɗaya bayar shi ne abin da yake gani zai iya ba Allah e abin da yake gani zai iya ba Allah kada kuma ta lokacin da ya zo duniya ya zo da wannan kuɗin Allah ne da ya bashi kuma kada ka manta fa babu babu su abin da ba za ka tunani shine ne kuɗin da aka ce a ɗauki misali kuɗin da aka ce a ɗauki kashi arba'in a bayar nawa ne su ba karamin kuɗi ba ne to amma saboda idan Allah maɗaukaci wa mallam ya alillahu lahu nuran fama lahu min nur wanda duk Allah maɗaukakin sarki bai sanya masa bai sanya masa haske babu yadda zaka yi da shi shi yasa wani suka yi ta tunani me yasa yake abu kaza ne saboda abu ne gashi nan a fili kirar amma sai yayi sai da Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu na'am ba su zaka ba alade ba su zaka ba ya ce wanda suke dan cirowa kaɗan su bayar ai ba abin da Allah ya sa su ba kenan abin da aka ce shine misali Allah maɗaukakin sarki ce dukiyarka makaddara naira miliyan ɗaya ce ka kasa miliyan ɗaya naira sau arba'in ka ɗauki kashi ɗaya ka bayar nawa zai kama a ciki idan dubu ashirin da wani abin ne ko ko arba'in ne to misali ka kaddara dubu arba'in ne sai ka ɗauki naira dubu talatin sai ka bar baka yi zakka ba wallahi wa rabbil ka'aba baka yi zakka ba baka yi zakka ba haƙƙin Allah ne wannan dole sai ka ba da shi yadda yake barin baka misali kamar mutum ne zo ya maka aiki na kwado ka ce ka bashi naira dubu ɗaya a ƙarshen yini sai ka ɗauki naira ɗari tara ka bashi ka biya shi baka biya shi ba walillahi al-masalul a'la Allah madaukakin sarki ce ka bada abu kaza ka ce kai ga abin da zaka bayar ai jara'a ma ta yawa akwai karfin hali sosai Allah subhanahu wataala ya ce kai kaza ka ce ya ubangiji ni ga abin da zan yi ko baka faɗa da bakinka ba aikinka ya nuna lisanu halika abin da yake nuna kenan ko lisanu maqalika bai faɗa ba lisanu halika abin da yake faɗa kenan Allah ya sa mu dace yan uwa saboda haka idan dukiyar mutum ta kai wannan adadi sai mutum ya raba ta gida arba'in sai ya ɗauki kashi ɗaya sai ya ba wanda Allah maɗaukin sarki ya zayyana inna fuqara inna sadaqat lil fuqara wal masakin zuwa ƙarshe kila sai aka ce da Abdullahi dan Abbas Allah ƙara masa yarda fa ma yujibul hajj to menene kuma yake wajabta aikin haji kala sai ce azzadu warrahila shine guziri da kuma abar hawa a wancan lokaci kenan ko saboda wancan lokaci galibi kawai abinda mutum yake bukata shine samu abin hawan da zai dauke shi daga garin sai kai shi garin makka sannan kuma ya samu abin da zai ci a hanya eh guziri ne shi wancan na abinci da ake dauka eh guziri ne na abinci da ake dauka saboda tafiya ce da za a yi ta ta wata ɗaya wata biyu da sauransu a lokacin babu jirgi ba mota ba duk abin da ake kayan sufuri da su na yanzu kawai dabba ce da mutum yake da ita to shi sa aka ambaci haka ya tabbata wasu daga cikin mutane suna zuwa garin makka suna a aikin hajji sai su rinka roƙon mutane eh sai su rinka roƙon mutane suna cewa na hannu mutawakkilu na mu masu dogaro ga Allah ne ba sa roƙo komai daga gida haka suke tawa babu babu guziri sai su taho idan su zo sai su rinka miƙa mutane hannunsu suna roƙo to shine sai Allah madaukakin sarki saukar da wata zawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa ku yi guziri na abincin da za ku ci amma ku sani mafi alkhairin guziri shine me tsoron Allah saboda haka aka hana su wancan amma a yanzu kun ga babban abin da mutum yake bukata wajen tafiya aikin hajji akwai me shine kuɗin da mutum zai sayi tikiti da biza da sauransu da abin da zai kashe a can da kuma abin da mutum zai bawa iyalinsa duk yana cikin lissafi dan ba za ka tafi aikin hajji ka ba iyali babu komai ba ba za ta yi ba saboda haka yan uwa da zarar Allah madaukakin sarki ya yassare maka abin da zaka je aikin hajji da shi to wannan kuma aikin hajji ya hau kanka shi daman da zakka da aikin hajji dukkaninsu iba ibadu ne da suke da alaka da me da dukiya za ga zakka ba ta hawa kanka sai ka samu wani adadi na kuɗi aikin hajji ma baya hawa kanka sai ka samu abin da zaka iya kai kanka to da zarar yadda ka idan zakka ta kama idan ka samu kuɗin da za ka yi suka kai nisabi zakka ta waje ba akan ka dole sai ka fitar haka aikin hajji yake idan Allah ya sare maka abin da zaka iya zuwa aikin hajji to fa waje ba akan ka kamar kai ne lokacin sallah azhar yayi ka ki an fahimta duk ɗaya ne baya ɗaya daga cikin shika-shikan musulunci guda biyar yana ciki sai da shi da sallah duk a cikin layi ɗaya ki tare da cewa dai sallah ta fi duk sauran shika-shikan musulunci girman daraja an ka ɗauki kalmar shahada to amma shi ma dai yana ciki so haka idan Allah madaukakin sarki ya sare maka kana da ikon ka je aikin hajji to ka je aikin hajji bar ma dan uwana mai albarka daga cikin abin da ya kamata a ce mu fahimta shine aikin hajji yana ɗaya daga cikin abin da yake ƙara arzikin mutum malamai sun tabbatar da wannan abin da ke ɗaya daga cikin abin da yake haɓaka arzikin mutum kaga arzikin ka yana gaba ka rinka aikin hajji da umara akai akai insha Allah ta'ala ka je ka duba cikin tafsirin Imam al-Qurtubi za ga ya kawo liyashhadu manafi alahum da Allah ya ce liyashhadu manafi alham dan su halarci amfanoni da Allah ya aje musu a cikin aikin haji daga cikin amfanonin amfanona na aikin haji har da karuwar arziki eh har da karuwar arziki hadisi ya tabbata ma akan haka Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi yan uwa Imam Tirmidhi ya fitar da shi a a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ce wannan hadisi shi ma isnadin sa bai inganta ba ta fuska isnadi bai inganta ba to amma kamar yadda muka faɗa a ɗaya hadisin shi ma dai ɗaiɗaikun kalmominsa za ka iya samun musu shawahid a wasu hadisai da suke kuma ingantattu insha Allah ta'ala malai cewa la tajibu zakatu fil hulliyil mubah idza kana mu'iddan lil isti'mal fa in kana mu'iddan lil qaniyati aw al kira wajabat fihi zakah malai cewa la tajibu zakatu zakka bata wajaba fil hulliyil mubah a cikin kayan ado wanda suke na me na halak idza kana mu'iddan idan waɗannan kayan adon an tanade su ne an same su ne an ajiye su lilistimal dan an amfani da su dan an amfani da su kamar amfani lizina aw ghairi zalik kamar kayan ado na mata da suke yin ado da su gwal da mace take sawa a wuyanta ta sa shi ne kawai don ta yi ado ba don ta siyar ba ba don kasuwanci ba ba don ta ajiye ya ƙara tsada ta fito da shi ba kawai don ado to waɗanda suka ce babu zakka a kansa wani iri ne alhulli mubah na farko dai mai alhulli in aka ce alhulli shine kayan ado kowane irin kayan ado ana ce masa alhulli Allah madaukakin sarki ce awa man yunasha'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghairu mubin alhilya shine ado ado to kayan adan da ake fita musu da zakayan uwa su ne dinare da azurfa sauran kayan da ba su waɗanda babu zakka a kansu misali kamar irin su diamond irin su menene waɗannan dai duwatsu masu tsada haka waɗannan babu zakka a kansu kayan adan da suke masu kima masu tsadar da ake musu zakka shine dinare da azurfa sawa'un dinarin ya kasance mabrub ne a ghairu mabrub wanda aka sarrafa shi ne ko wanda ba a sarrafa shi ba in dai dinare ne akwai zakka a kansa sannan ya ce al-mubah wanda yake na halak ma'ana wanda shari'a ta halatta yin amfani da shi akwai dinari amma shari'a ta haramta amfani da shi yanzu misali kamar kofi na dinari ayi kofi na dinari ko ayi kwano na dinari shari'a ta haramta a ci abinci a cikin kofin a cikin kwanon dinari ko ka sha wani abin sha a cikin mazibi na dinari wannan da haramun ne har cokali di haramun ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce allazi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fidda inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannama Allah kiyaye wanda ya dauki wani abu ya zuba a cikin kofin dinari yake sha annabi ya ce to wuta jahannama yake kwankwada a cikin sa haramun ne ko saboda isa da kasaita mutum yayi a kwano na azurfa a ciki za a rinka dinari a ciki za a rinka zuba masa abinci haramun ne ko mutum kaga wasu sun samu irin ya yake da suna gidan takobi na dinari suke sa da laraba suna irin wannan saboda isa da kasaita duk haramun ne ko namiji ya sa zobe na dinari kaga shi ma dinarin asalinsa menene halaka ne amma wannan menene haramun ne shi a kansa mace ya halatta ta sa zobe na dinari amma kai namiji ba ka sa ba saboda haka ko zoben matarka ne bai halatta ka dauka ka ci zaka gwada ba kai haramci ina fata an fahimta haramun ne haka nan ko ita macen idan ta sa dinaran da yake misali dinaran da yake mai siffar sura haka kamar dinaran da za a yi hoton miciji a jikinsa ko a yi fuskar zaki hoton zaki a jikinsa haka wannan shi ma koda da yake dinare ga mace halaka ne amma wannan haramun ne a kanta saboda wannan surar da take ciki to shine abin da yake nufi mu ba shi sa wasu malaman suna gani cewa shi dinare ma idan ya kasance na haramun ne babu zakka a kansa amma wannan magana ce mai rauni zakkat tana kan dinaran ne ba akan haramcinsa ko halaccinsa ba saboda haka ko kofi ne na dinari aka yi shi in dai curinsa da girmansa ya kai dirhami ɗari biyun nan ƙimarsa ta kai haka to sai an yi ƙiyasi an fitar masa da zakka ina fata an fahimta yan uwa sannan mu dawo kan maganar mu menene hukuncin kayan ado da mata suke sawa a gida kayan ado da mata suke sawa a gida dinari ko azurfa wata zaka samu sarƙar da take waita tafi miliyan biyu ba haka bane wata idan ta fito hamshakiya idan ta fito sai ka samu kayan adon da suke jikinta tsakanin dan kunnanta da sarkarta da zobenanta sai ka samu miliyan goma miliyan ishirin ba haka bane yan uwa to ita wannan kawai sai ta aje haka kawai ba komai a kansu tare da cewa na ado ne to wannan yan uwa wato wannan matsala ce da malamai sun tattauna tattaunawa mai yawa mai zurfi a kanta e tattaunawa mai yawa kuma mai zurfi a kanta shin menene hukuncin dinaran da mata suke amfani da shi wanda jumhurul ulama daga malikiya da shafi'iya da hanabila duk sun tafi akan cewa in dai dinari mace tana ado da shi su suna ganin cewa babu zakka a kansa suka ce in dai a an rike shi ne don yin ado kawai wannan babu zakka a kansa amma hanafiya da wasu daga cikin malamai kamar zahiriya da sauransu su suka ce akwai zakka a kansa shi ma ko ado kika siya kike yi da shi sai kin yi zakka so da idan kika sai sarkan miliyan biyu duk shekara sai kin kimanta da kin fitar mata zakka an fahimta yan uwa so da in zaki ado ki ado mai hujja duk shekara sai kiga yanzu sai ki kai a dora miki ita abin nan a menene ake dora ta a skeli ko idan aka dora ta sai a ga sarka ki za ta yi nawa yanzu za ta yi miliyan uku da rabi to nawa ce zakka miliyan uku da rabi sai ki fitar sai ki bayar sai ki kuma ki aje kayaki sai shekara mai zuwa duk shekara ta yake rinka yi ina fata an fahimta wala wa wato in kana bibiyar maganganun malamai sai ka rasa ma a ayyuma yurazza wacce daga cikin maganganun zaka rinja akan wacce saboda kowanne suna da hujjoji akai saboda su waɗanda suke gani cewa lallai sai an yi zakka ga kayan adon da mata suke suka ce saboda shari'a ta zo ne ta dunkule gaba ɗaya bata wari cewa na ado ne ko ba na ado bane suka ce kawai abin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa ya ce kawai a cikin ukiya guda biyar ta dinare za a fitar da kaza kawai dinare annabi ya ce bai kayyade cewa na ado ko ba na ado ba na'am eh to in dai ta ajiye ta irin wani ne zamu zo shi ita zamu zo mu bayani akai amma dai wata magana da naga wanda daga cikin malamai yayi magana ce mai kyau yace ihtiyatan dan kokarin ka fitar da kanka daga cikin shakku yace idan kana da irin wannan kayan adan da yawa sai ka fitar masa da zakka shine abin da zai fi kwanciyar hankali sai saboda wasu malaman sun nuna sai an fitar sun ce ba sai an fitar ba in dai na amfani ne har suka yi sama ai kasa ai sama kuma kowanne ba da kai yake magana ba kowanne zai kawo maka dalilai masu karfi akai saboda ka shi yana gani cewa in dai kana so zaman lafiya ka tseratar da addininka daga shakka da kokonto dama ya ce abin da ake nufi da ihtiyaɗi shine man farra min shakkin ila yaqini wanda ya kokarin ɗaukar kansa daga shakka ya dawo yaqini abin da baka da kokonto a kansa idan kai fitar da zakka kaga wannan baka da wani kokonto a kai amma idan baka fitar da zakka ba har yanzu kana nan akan wasu akan saba wasu malaman suna ganin cewa lalle sai an fitar wallahu ta'ala alam idan kana gani zaka dauki masu rangwame cewa ba sai ka fitar ba to idan kana gani cewa zaka dauki wanda suke fitarwa za su fitar to wallahu ta'ala alam na'am eh shi wannan indai agogo ne ba na zinari bane kawai agogo ne normal agogo na diamond na babu babu zakka akan sa alaji babu zakka akan sa insha Allah ta'ala in dai sun siya ne kawai dan su daura ba dan su kasuwanci da shi ba to amma idan mace ta sai gwal don ta ajiye ya ƙara kuɗi ta sai da shi to ne sai ta masa zaka ina fata fahimta ba irin wannan muke nufi ba kawai ta sani dan ta ado da shi shine ake bayani a kokanto a kansa amma ta ajiye ne dan ya ƙara kuɗi kamar kai ne ka je ka sai fili kana jira ya ƙara kuɗi ka siyar eh to ai dama dole yanzu misali dama dole ta siya ne ta siya ne dan idan ya ƙara kuɗi ta siyar ai ba za ta ta dage karkashin falo ta aje shi ba ko in za ta fita ta rinka sashi amma dai ta san cewa idan ta ji an ce ya tashi me za ta yi za ta je ta siyar to shi ma irin wannan inda da wannan manufar ta siye shi ne akwai zakka a kansa wa alaikum salam wa rahmatullah idan ba a sa shi ko ka gani duk dai in dai ta siye in dai ta siye shi ne dan ta kasuwanci da shi dan ta siye da shi akwai zakka a kansa yan uwa ita ce magana Allah ya samu dace bar mu cigaba da karatu malai ce fa in kana mu'iddan lil qaniyati aw al kira idan ko ta siye shi ne yace lil qaniya dan ta ajiye shi ya ƙara balu dan ta sai da shi shine al qaniya aw al kira ko kuma dan bada hayarsa shine istijar dan bada hayarsa malai ce wajabat fihi zakka akwai zakka a kansa irin wannan akwai zakka a kansa saboda haka in dai ta sai shi ne ɗaya daga cikin wannan manufofin guda biyu insha Allah ta'ala za ta fitar masa da zakka malai cewa tajibu fi qimati urudi tijara hakanan zakka tana wajaba a cikin kimar kayan kasuwanci urudu tijara ɗan uwa sune kayan kasuwanci su ma akwai zakka a kansu abin da ake cewa urudu tijara shine yanzu kai kana sai da motoci kana da motocin miliyan goma a ƙasa ka saya ne don ka sai da su to idan shekara ta yi za ka yi wa kowace mota kuɗi a cikin waɗannan motocin wannan motar miliyan ɗaya da rabi wannan miliyan uku wannan miliyan hudu za ka tattara waɗannan kuɗin sai ga nawa ne gaba ɗaya sai ka fitan musu da abin da yake nasu na nisabin zakarsu ina fatan fahimta yan uwa kana kana kantin kwari anan kake kasuwancinka kayan da ke cikin shagonka sun kai kayan da suke sun kai nisabin zakka to ƙarshen shekara idan lokacin zakka sai ka irga kayan na nawa ne an fahimta yan uwa sai ka irga na nawa ne wannan shaddojinka na miliyan kaza ne a tamfofinka na miliyan kaza ne les ɗinka na miliyan kaza ne sai ka tattara kuɗin gaba ɗaya sai ka fitar masa da zakka suna obin tijara ba sai ka sayar ba yawa ba sai ka sayar ba kayan zaka musu zaka musu kiyasi yanzu misali kai kana sai kana sayan filaye ne ka siyar sana'ar ka kenan ka sai filaye kamar guda goma to idan shekara ta zagayo sai ka je kai musu kuɗi kowane ka fitar musu da zakka duk urudin tijara ne ina fata an fahimta provision ne da kai kai ma kayan provision ɗinka zaka in dai sun kai wato malura sai sun kai me nisabi sai sun kai nisabi in sun kai nisabi dole ne a je a lissafa a ganawa ne yanzu ka kaddara ka fara fitar da zakka kana da kuɗi ne a hannunka naira miliyan uku kana fitar masa da zakka to sai Allah ya sa ka ci gaba sai ka buɗe shago to idan shekara ta zagayo zaka fitar da zakka har da kayan shagon nan zaka irga an gane yawwa so da ka'idar kuɗi su yadda suke shine yanzu ina da naira miliyan biyar ina da naira miliyan biyar sai na fitar mata zakka wannan shekara to ba zan ce abin da ya shigo yanzu ba sai na ajiye shi ma ya ƙara shekara a'a haɗawa za a rinka yi an gane wannan kuwa to ga yadda abin yake yanzu misali ina da naira miliyan biyar sai suka shekara guda ba zan fitar masa da zakka ba to sai na fitar masa da zakka na cigaba da juya kayana to ina nan ina nan sai wata miliyan uku sai ta ƙara shigo sun zama nawa kenan miliyan takwas ko to ita wannan miliyan uku da ta shigo daga baya ba zan ce sai ta ƙara shekara ba ita ma haɗa ta zaka da miliyan biyar ɗinta idan shekara ta zago ka yi me ka fitar masa da zakka ina fata an fahimta yawwa da haɗa ta zaka to haka su ma urudu tijara suke kayan da suke ciki kayan da suke cikin abin nan ɗinka shagonka dole ka lissafa suka ga nawa ne ina nawa ne sai ka fitar masa da zakka na'am yawwa shine abin da nake sai ka hada da su gaba daya yawwa tunda ai ba kai zaka dauka ka ba da su zakka ba ko abin da zaka shine kayan ka na miliyan biyar ne kayan zaka yi musu estimate ake yi iyasi zaka kayan ka na miliyan biyar ne misali a ƙasa kuma kana da kuɗi naira miliyan goma to sai ka hada miliyan goma da miliyan biyar miliyan goma sha biyar nawa ne zakka sai ka fitar sai ka bayar shi kenan ina fata an fahimta na mala na yawa yawa mala san ko kana gobe ne zaka fitar sai miliyan biyu suka shigo sai fa ka sa ta a ciki na'am na'am na'am eh a wannan ba sa ciki sai dai idan wata zakka kuma ta zo yace ya fitar da zakka yau kaga nona shekara ai ta tafi ko bayan kwana biyar sai ya samu wasu kuɗin to su kuma wannan wanda ka samu din sai wata shekara ta zago sai ka sa su a ciki musulunci akwai adalci ko yawa ba za a ce sai ka yi rabas kuma ka dawo ka ƙara fita da waɗancan ba eh ba haka bane Allah ya sa mu dace na'am eh duka yawwa su ne a urdu tijara ɗin ma waɗannan su ne babban misalin urdu tijara yanzu kaga masu irin wannan manyan shagunan duk shekara sai sun tsaya sun lissafa kayan shagunan su gaba ɗaya sun gana miliyan nawa ne sannan sai su ga kuɗin da suke kuma ƙasa nasu nawa ne sai a haɗa gaba ɗaya sai a fitar da zakka wato idan kana da kuɗi fa akwai matsala fa wallahi yanzu misalin da zan baku shine yanzu masu irin waɗannan abubuwan ba fa shine kaɗai business ɗinsu ba akwai wasu gurare ba haka bane kuma dukkan sai ya ji ya lissafa duka masu lissafi masu su kansu mutum da za ka iba dole sai ka ibi masu lissafi su ma sun taya ka lissafi su ma a ciki sai an ba su wal'amini na alaiha ba haka bane na'am eh to ai shine matsalar dama ai wannan muna faɗa hukuncin shari'a ne mutum yayi bai ba wannan kuma kansa eh yanzu ku muna muna muku ke canza to insha Allah ta'ala duk wanda ya samu irin wannan kuɗin a cikin ku zai yi yawa shi sa ake faɗa yawa amma saboda saboda wasu ba sa iya ba hukuncin da yake na shari'a ne dole sai an faɗe shi yawa haka al'amarin yake na'am na'am kudin gwamnati ai ba kudin wani mutum ɗaya bane shi wani babu zaka a kansa kudin hukuma ne tunda kudin gwamnati nawa ne naka ne nasa ne kowa nashi ne ai ko babu zaka a kansa babu zaka akan kudin hukuma na'am alaji na'am haka duk kayan da yake naka ne mallakinka a kansa ake lissafi amma ka'ida dama duk bashin da baka da tabbas a kansa ba a fitan masa da zakka abinda baka da tabbacin zai shigo ko ba zai shigo ba malamai suka ce ba a fitan masa da zakka amma duk kayan da kake tabbacin a cikin shago wannan nawa ne ko kuma na sai da shi kuɗin sa zan bayar saboda haka na kan za ka fitar ka bayar shi wancan wanda ya kawo ma kaya kuɗin sa ka ɗauka ba shi zai fitar da kansa ina fata an fahimta ai ba za ka fitar da wani zakawa bai saka ba sai a samu matsala ko yawa sai ka bar shi fitar da kansa malai to an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sahabi abu hurairah Allah ya kara masa yarda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ce man atahu Allahu malan wanda duk Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya falam yu'addi zakatahu bai fitar da zakarsa ba haƙƙin Allah madaukakin sarki a cikin wannan dukiyar musila lahu yawmal qiyamati shija'an aqra Allah madaukakin sarki zai masala masa zai juyar masa da wannan dukiyar ta sai da yake fitar da zakka amma masa da ita shija'an ko shuja'an shine miciji akara mai dafi aka ce miciji in aka ce miciji ba kowane irin miciji ake ce masa akara ba sai irin mugun miciji na wanda in ya cije mutum mutuwa ake shine akara mai dafi sannan kuma lahu zabibatani a nan daidai idan sana da wasu layuka guda biyu e akwai wasu yan layuka da suka ja guda biyu e mugun miciji kenan to irin wannan micijin haka Allah madaukakin sarki zai narka dukiyar ya mai masa da ita haka yutawwiquhu yawmal qiyamati ita wannan shi wannan macijin zai nannade wuyarsa shine yutawwiquhu zai nannade wuyansa ran tashin alqiyama fa ya'khudhu bi lahmazatayhi wannan shi ma a gyara za ku ga ya unci ta fara sannan ta a wasu nusakh din sai ku gyara bi lahmazatayhi ne ta unci ta fara sannan ya'un sai wannan macijin ya kama nan gefen bakin mutum shine malai fasara ce ai bi shidiqaihi ashidu shine nan gefen baki inan gefen bakin mutum haka zai kama ya tale bakin mutum fa ya ƙulu wannan macizin zai rinka cewa ana maluka ni ne dukiyarka da ka tara ka ki fitar da haƙƙin Allah a ciki ana kanzuka ni ne taskaka da ka taskance ka ki fitar da haƙƙin Allah madaukakin sarki a ciki yana saran mutum yana zuba masa dafi a cikin bakinsa Allah ya kiyaye thumma tala hadhihi al-aya sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar bayan ya kawo wannan magana tasa la tahsaban la yahsabanna alladhina yabkharuna bima atahum Allah min fadli kada wanda suke ba sa suke yin rowa game da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su kada su taba tsammani huwa khairan lahum wannan abin da suke rowa da shi shine mafi alkhairi a gare su Allah madaukakin sarki ce bal baruwancin zancen huwa sharrun lahum wannan abin da suke sharri ne a gare su sai yutawwaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamati lallai za a tattaro wannan abin da suka yi rowa da shi ran tashin alkiyama a ɗora musu shi a wuyansu shi ne a mai da shi macijiyarin ƙasaran suka mai da makaranta a cikin hadisi ma'ana tafsirin ayar ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi Allah madaukakin sarki ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah min fadli huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah to shine sai annabi ya fito mai da abin fili dama Allah madaukakin sarki ya ce wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukan maka da alkurani dan ka fassara wa mutane kai musu bayani abin da aka saukan musu shi sa babu wanda ya fi iya fassara alkurani kamar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ya fassara shi sai ga abin ya fito fili karara kamar rana lokacin azhar akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda fi qaulillahi ta'ala a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki fi mani'in zaka da ke bayani game da masu hana zakka Allah ce yau mai yuhma alaiha fi nari jahannama ranar da za a narka wannan dukiyar a cikin wutar jahannama fatukuwa biha jibahuhum ai musu lalas da ita a rinka kona musu a rinka kona musu goshinsu da wannan dukiyar tasu wa jibahuhum wa junubuhum da geffansu guda biyu damansu da hagunsu wa zuhuruhum da kuma bayansu abdullahi dan mas'ud Allah ƙara masa yarda da ya tashi fassara ayan sai ce kala yadda al'amarin zai kasance la yuba'u dinarun wala dirhamin wala dirhamun ala dirhamin walakin yuwassa'u jilduhu hatta yuba'u kullu dinarin wa dirhamin ala hiddati yace yadda al'amarin yake shine la yuba'u dinarun ba fa za a ɗauki dinari bane a ɗora shi wala dirhamun ko a ɗauki dirhami ya ɗora shi ala dirhamin akan wani dirhamin abin da ke so ya ce shine yanzu idan ka ɗauki dukiyar da mutum ya tara yawanta a ce za a ɗora ta a jikinsa wani dukiyarsa ba sai ta rufe ɗakin nan gaba ɗaya ina fata an fahimta to sai ce ba abin da ake nufi shine wajen a ɗauki dukiyar wata ɗora ta akan wata ba a ɗora ta a jikinsa a rinƙa balalas da ishe ba haka ce ba haka za a yi ba yadda za a yi shine shi mutumin da za a mai da shi ƙatoto fahimta a mai da shi ƙato ta yadda kowanne dinare da azurfa daban za a aje shi akan jikinsa duk dukiyarsa sai ta cinye jikinsa kowanne a wajenta daban kowanne a wajenta daban yan uwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa ya dutsen uhudu a dirs shine kamar kamar ka ce a turmi haƙorin dan wuta ya kai dutsen uhudu girma ka faɗa ɗan wuta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi in uwa hadisi ne hadisi ne ingantattu suna cikin bukhari da muslim da sauran littafin hadisi ka faɗa ɗan wuta mahayin doki sai ya kwana uku akan ta bai abin nan ka faɗa kawai daga nan zuwa nan sai ya kwana uku bai ƙure ta ba astaghfirullah wace irin ka faɗa ce wannan me yasa aka ɗan wuta haka li yazuqal azab idan ya ɗanɗana azaba to shi ne abinda abdullahi dan masud ke nufi ba wai za a ɗauki dirhami bane a ɗora in nerori ne a ɗora wata akan wata a'a kowace wajen ta daban a jikin mutum saboda yanzu misali inda aka ce mahayin doki zai kwana uku yana tafiya ya isa a zuba dukiyarsa ko bai isa ba ya isa to haka za a mai da jikin mutum haka za a mai da jikin mutum dan ya ɗanɗana azaba a yi shi ƙatoto a gina shi da girma sosai da sosai kamar yadda ka san kai yadda kake haka in za ka shiga aljanna insha Allah ta'ala ba haka za ka shiga ba sai an gyara ka an penalbitin ɗinka idan inda ya ɗan kwamba ɗaya an tada kai sosai da sosai annabi ya ce za a mai da mutum kwatankwacin halitta annabi adam alayhi salam e zira'i sittin zira'i sittin nan shi ne zira'i ɗaya to sittin nan haka za a mai da tsayinka saboda yanzu da kake ɗan idan ka shiga aljanna ai ba za ka more sosai ba to sai an kera ka inna an sha'anahunna in sha'a faja'alnahunna haka Allah ya ce game da matan aljanna ba haka ba mata su shiga aljanna ba sai an gyara su to haka kai ma sai an gyara ka to haka Allah ya kiyaye ma dan wuta shi ma ba zai shiga wuta a haka ba sai an yi fatarsa mai kauri an yi jikinsa mai girma shi sa fatarsa Allah maɗaukakin sarki ce kullama nabidat juludun baddalnahum juludan ghaira idan ta ƙone ta ƙone ta ƙone sai Allah ya sa ƙara mai sabuwar fatar sai a ƙara sawa da ta ƙara ƙonewa ta soye gaba ɗaya sai a ƙara sawa ta haka za a rinƙa masa Allah ya kiyaye to haka Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ya faɗa yace hatta yudau kullu dinarin har sai an ɗora kowanne dinari wa dirhamin da kowanne dirhami ala hidatin a waje guda wajensa zai samu guda mai zaman kansa wani ba zai masa dama da ba kiran wajensa ba eh wajensa daban wannan asar din imamu tabarani ya fitar imamu tabari ya fitar da shi a rijaluhu fiqatun mal yace mazajensa amintattu ne asar ne ingantacce insha Allah ta'ala fa in qila idan aka ce lima khassal jibaha wal junuba wal zuhura bil kai me yasa Allah madaukakin sarki ya ware fuska goshi da kuma baya da gefen mutum kwibinsa guda biyu aka ce su za a walalas din nan su za a kona da wuta me yasa ba faɗo su guraren ba to shine sai malamai suka yi wani bayani kila shine sai aka bada masa sai aka ce li annal ghaniyal bakhila saboda shi mawadaci wanda yake marowaci idara alfaƙira duk lokacin da ya ga talaka ya taho ya san nema zai yi ya san bukata zai yi ya san miko hannu zai yi a bassa wajahu a bassa wajahu abu na farko kenan da yake fara yi ya sai murtike fuskarsa a bassa wata walla kenan an ja a hulfaƙir an ja a hulfaƙiru kenan ko eh da ya ga da ya ga mutum ya to sai haɗe girar sama ta ƙasa to abu na farko da yake shine a bassa sai ya haɗe fuskarsa waza wuya ma bayyana ainihi sai ka ga wannan tsakanin idanuwansa wani nama ya tattare saboda cin magani ina ba ta an fahimta to shi ne zauya ma bayyana ainihi wa a raba bi jambihi ka ga ya juya da kuibinsa ya juya masa kuibinsa ba zai saurare shi ba kenan fa'iza qaruba minhu idan ya kusanto inda yake ya ga ya kusa zuwa inda yake walla bi zaharihi sai ya juya masa baya kaga da abubuwan nan guda uku da shi ya masa wulaƙanci ko da me da fuska goshi da kwiɓinsa da kuma bayansa ba da su ya masa ba to shine sai aka masa jaza'an wifaqan sakamako daidai aikinsa ya ce fa uqiba bi bi kayyin shine sai aka yi masa uquba ta hanyar yi masa lalas da kona masa jikinsa hadhihi al-a'dha waɗannan gabbai liyakuna al-jaza dan ya kasance sakamako min jinsil amal daidai da jinsin aikin da yi yadda ya juya baya yadda ya martake fuska yadda ya juya kuibinsa to su aka ɗanɗana wa azaba wa qala sallallahu alaihi wasallam hadisi na ƙarshe zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace khamsun bi khamsin abubuwa guda biyar idan suka faru za su haifar da abubuwa guda biyar shine khamsun bi khamsin in dai abu biyar ya zo to za su kowanne ɗaya zai haifar da abu guda ɗaya za mu ji su insha Allah ta'ala annabi ya ce ƙala na farko ma na ƙaba ƙawmul ahda illa sallallahu alaihim aduwahum babu yadda za a yi mutane su warware alƙawari wani alƙawarin alƙawarin Allah da manzansa biyayya wa Allah maɗaukakin sarki da biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutane su watsi da Allah su watsi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ɗauki harkokin gaban su rinka yi da san zuciyarsu su fifita shi akan alkur'ani da hadisi da abin da yake ya tabbata to babu yadda za a mutane su wannan illa sallallahu alaihim aduwahum abin da zai biyo baya shine sai Allah madaukakin sarki ya sallada musu makiyansu akan su waɗanda suke soya makiyansu kafirai kenan sai kasance kafirai su suke rulin din su yanzu ya faru ko bai faru ba ya faru eh duk wani musulmi a duniya duk inda yake ko ya so ko bai so ba ko ya yadda ko bai yadda ba a cikin kaskanci yake saboda wanda wanda wanda za su lakuce masa hanci su ba shi umarni su ce dole kaza kuma dole sai yi kafirai ne kafirai ne me yasa me ja masa wannan shine barin abin da Allah madaukakin sarki ce yi eh duk ci gaban da zaka samu in dai ka bar abin da Allah ya ce kai sai ka shiga cikin kaskanci ka'ida kenan sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da suka yi Allah ya dauka su akan kafirai kenan sai da ya kasance duk wani kafiri a doron duniya idan aka ce masa musulmi wallahi gaban sa faduwa yake dan ya san wasu mutane da suke da gaske babu wasa a cikin lamarinsu Allah suke yi da gaske ba riga ce a gabansu ba ba gida ce a gabansu ba ba mota ce a gabansu ba wallahi Allah ne a gabansu shi sa sai Allah ya ba su mulkin suka mallaki duniya kowa tsoron su yake ji to mu kuma da zamanin ya canza sai kasance galibi abin da muka fi lura da shi shine me zan sa a bakina me zan hau wani gida zan shiga ba haka bane da masu addinin da marasa addinin da masu kirkin da marasa kirkin da haka muke to sai Allah ya ɗauki ‘ya'yayen aladu da karnuka yahudawa da nasara sai ya ɗora a kanmu su muke koyi idan ka ga muna koyi da wani za in ka duba za ka kafare ne yaran mu duk da su suke koyi da Allah shugabannin ma wajen suke karɓar umarni haka ne ko ba haka bane duk za ka ga to wannan barin barin abin da Allah madaukakin sarki da manzansa suke kai kenan abu na biyu wa ma hakamu bi ghairi ma anzalallah babu yadda za a yi su yi hukunci da abin da ba da abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba su ɗauko wani abu su rinka hukunci da shi ba alƙur'ani ba illa fa shafihimul faqr face sai talauci ya watsa a cikin mutane wannan ya faru ko bai faru ba farin ba ku misali kalli ƙasar Saudiya kalli ƙasar Saudiya da Allah akwai talauci a Saudiya babu babu talauci a ƙasar Saudiya talaka talaka wanda yake talakan talaka zai ci abinci da nama da kaza da laban da komai da komai ba haka bane talaka komai wannan ya fi karfinsa mota da ac gida da ac komai da ac ba ruwansu hukunci da abin da allah maɗaukakin sarki saukar ne uwa wallahi yanzu inda najeriya za mu dawo mu jiyo mu hukunci da abin da allah maɗaukakin sarki ya saukar wallahi sai allah ajirta mu ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إلى من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم haka Allah maɗaukakin sarki faɗa ce da mutanen alƙarya za su yi imani su koma ga Allah maɗaukakin sarki da Allah maɗaukakin sarki ya azarta su ta inda ba sa zo ba sa tsammani shi ne ka'ida kawai amma in dai muka ajiye shari'ar Allah maɗaukakin sarki akwai matsala shi sa turawa na gaya muku turawa sun cuce mu ai wallahi turawan da suka zo suka yi mana mulkin mallaka sun cuce mu yanzu ka ga mu yadda za ka Najeriya ka islamizing din Najeriya ta ya za ka yi ba za ta yi ba saboda ka zo ka haɗa ƙabilu kusan guda nawa kusan guda 60 da wani abin ko makamancin haka saboda ɗari biyu saboda Allah nawa ne nawa ne musulmai a ciki nawa ne ba za ka iya ba ba za ka iya ba yanzu za ka ga duk wani musulmi da zai hau mulkin Najeriya kalla kalla ba a zarge shi da cewa na so islamajin din Najeriya ba su daga cikin abin da suke yakan mu da shi kenan so yake musuluntar da Najeriya hatta wannan shugaban kasar ne yanzu Muhammadu Buhari sai da suka zarge shi da wannan saboda haka in dai a ba warewa akai ba mu muka koma gefe su kuma gefe babu yadda za a ce zaka zo kai shari'a musulunci yanzu in ko baka shari'a musulunci ba zaka amfani da shi constitution constitution kuma ɗaya daga cikin abin da yake yaƙi da shi shine alƙur'ani abin da sana gaya muku haka saboda abin da aka faɗa a sakin layi na farko section 1 sau section 1 abin da aka faɗa shine duk dokar da ta ci kauro da wannan da wannan constitution din ita dokar sai ta yi ƙasa ko alƙur'ani ne fa duk dokar shine abin da aka fara buɗe constitution din da shi eh shine kamar ka ce alhamdulillah rabbil alamin din constitution eh duk wata doka da ta ci karo da constitution din nan kowace iri ce constitution zai sama ita kuma dokar ta yi mai ko da ko da suwatul bara'a ce ko da suwatul bakara ce to kuma da shi muke amfani yanzu wasu mutane kawai suka zauna suka bi dare kawai suka rubuta suka ce ga hukunci kaza hukunci kaza za ka shi da hukuncin mai sama ha ta yi wa Allah ya samu dace wa ma zaharat fihim fihim al-fahishatu illa fasha fihim al-maut babu yadda zai alfasha ta yada a cikin mutane fashe sai an ta mutuwa an ta mutuwa eh HIV kaɗai ta isa ta baka misalin wannan ba haka bane HIV kaɗai lokacin da ake taya HIV ɗin sai da ya kasance a duk mutumin da aka ce ya kama da HIV kawai gani ganin sa ake wata gawa ce kawai ya mutu aka rasa ma bai ce maganin ta saboda an saba wa Allah madaukin sarki alfasha alfasha wala taffifu almikyala wal mizana illa muni'u annabata wa ukhidhu wa ukhidhu bisinin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu yadda za a mutane su tauye au mizani na au su tauye mizanin au face sai Allah maɗaukakin sarki ya hana su tsirrai shukoki sun ki fitowa wa ukhidhu an rinkarkar su bisini ne da shekaru na fari ai ta fari in aka ce tauye mizani ya shafi tauye mizani a komai ba mai auna masara ne da gero kaɗai suke tauye mizani ba kowa kuma yadda na sha buga misali tela yana tauye mizani ko ma'aikacin gwamnati yana tauye mizani ko kowa yana tauye mizani kowa mai sana'ar hannu kowa yana tauye mizani to in dai aka jarrabe mu da tauye mizani to sai Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da me shine na farko za mu yi ta shuka shuka ta mutuki albarka sannan kuma sai a yi ta fari haka abin yake sai abu na ƙarshe wala mana'u zakata babu yadda za a yi mutane su hana zakka illa hubisa anhumul qatar face sai Allah madaukakin sarki sai an tsare musu ruwan sama sai ruwan sama ya ki sauka a cikin su eh wannan shine ka'ida in dai za a hana zakka haƙƙin Allah madaukakin sarki ya ke fitar da shi to za a za a yi ta damuna damuna ta ki zuwa idan ma ruwan sama ya sauko kuma ya ki albarka ko kuma ya rushe muku gidaje ta muku barna ina fata an fahimta duk ɗaya ne daga cikin abin da yake abin da yake jawo shi shine hana zakka saboda haka shi sa ɗaya daga cikin aikin gwamnatin addinin musulunci shine kowa ya bada zakka sai kowa ya bada zakka eh sai an bi ka har gida an bi ka har office ɗinka an bi ka kamfanin ka an je an karɓo zakka idan ka ƙi bayarwa kuma ta ƙarfin tsaya za a je a lissafi a kwato a kawo haka ake shine ka'ida Allah madaukakin sarki cewa ay khudh min amwalihim karbi sai ya rasulullah ka karbi zakka daga wajen su ko mutum yana so ko baya so sai ya bayar haka al'abarin yake Allah ya samu dace yan uwa zamu dakata zamu dakata an insha Allah ta'ala saboda lokaci yayi na'am bismillah a gurguje na'am na'am na'am eh USDT ai kuɗi ne sosai USDT dala ce sosai saboda haka dan mutumin da ke da USDT shi koyin wannan gaibu ne ba ka ba ka dora hukunci akan sa ba amma USDT dala ce dole sai an fasa mata zakka kana da dala ta kai lissafin zakka saboda haka zaka irga ne da kuɗin ka na Najeriya na naira sai ka ga nawa ne abin da zaka cire a ciki sai ka fitar da wani over 40 ka bada zakka akan shi saboda haka su ma yan crypto akwai zakka akan su Allah ya samu dace yan uwa abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah